الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imamul hafiz abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albaniyu rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin matashiyar magana wanda malam ya tattauna akan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa a cikin sallah ta wutiri abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana karantawa a cikin sallar wutiri shafa'i da wutiri wanda a karatunmu na insha Allahu ta'ala za mu tashi daga salatul juma'a ina ga ka ne ko? salatul jumu'ati sai kuma sallar juma'a abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa a cikin sallar juma'a kana sallallahu alaihi wa sallama ya ƙarau a hayanan firraka'atul ula bi suratul juma'a wa fil ukhra idza ja'aka al munafiqun malam ya ce jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ya ƙarau a hayanan a waɗansu lokuta yana yin karatu fin raka'atul ula a raka'a ta farko ta sallar juma'a yana yin karatu bi suratul juma'a yana karanta suratul juma'a wa fil ukhra idza ja'aka al munafiqun a raka'a ta ƙarshe yana karanta suratul munafiqun yana karanta idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah to wannan a waɗansu lokuta maiki alaihi salatu wassalam yana karanta waɗannan surorin guda biyu a cikin sallar juma'a wannan ya tabbata cikin sahih muslim hadithin ibnu abi rafi' ibn abi rafi yace istakhlafa marwan aba hurairata radiyallahu anhu ala almadinati fa kharaja ila makkah fa salla lana abu hurairata radiyallahu anhu aljum'ah fa qara'a ba'da surati aljum'ati fi ar-rak'ati al-akhirati idha ja'aka almunafiqun qala fa adraktu aba hurairata radiyallahu anhu hina sarafa فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة ابن أبي رافع يتي وترانا مروان لوكتي ينا قمنا مدينة تفيا تكاما شزوا مكة sai wakilta abu huraira a matsayin shi zai rike kwarya kafin ya dawo shi zai zama to khalifa nasa kafin ya dawo shi ya tafi maka to ranar juma'a ibnu abi rafi yace sai abu huraira Allah ta'ala ya kara yadda da shi sai yi mana sallar juma'a a raka'a ta farko sai ya karanta suratul juma'a a raka'a ta biyu sai ya karanta idza ja'akal munafiqun ibnu abi rafi saboda ya kwan biyu tare da Ali ibn Abi Talib can Kufa lokacin da Ali ibn Abi Talib yana matsayin shine Amirul Mu'minin yace bayan an gama sallah sai na cimma Abu Huraira sai na tarar da shi sai na ce lalle yau kayi mana karatu da surori guda biyu wanda Ali ibn Abi Talib a sallar Juma'a can Kufa ya kasance yana yi mana karatu da su sai abu huraira ya ce da shi ni da kunne na naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana yin karatu da waɗannan surorin guda biyu ranar juma'a a sallar juma'a mun gane da kyau to sai ya zamanto wannan ahyanan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana karanta su a sallar juma'a wani lokacin sai ya karanta fatiha bayan ta karanta suratul juma'a a raka ta biyu bayan ka gan fatiha ka karanta idza jaa kal munafiquna hadithin ibnu abi rafi wanda yana cikin sayo muslim ya tabbatar da haka wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashiya a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta hal ataka hadithul ghashiya kambacin idza jaa kal munafiquna araka ta farko yana karanta suratul jumu'ati araka ta biyu kuma sai ya karanta suratul ghashiya wannan shi ma ya tabbata cikin hadithin an-nu'man ibn bashir Allah ta'ala ya kare yadda da shi da shi da mahaifinsa an-nu'man yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u yawmal jumu'ati siwa suratul jumu'ati bihal ataka hadithul ghashiya wato ma'aiki sallallahu alaihi wa'alihi wasallam ya kasance yana yin karatu ranar juma'a a sallar juma'a a raka'a ta farko bayan ya karanta suratul juma'a to a raka'a ta gaba kuma yana karanta hal ataka hadithul ghashiya mun gane da kyau wannan shi ma ya tabbata a raka'a ta farko ka karanta suratul juma'a a raka'a ta biyu ka karanta hal ataka hadithul ghashiya mun gane sai kuma siffa ta uku wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniya hal ataka hadithul ghashiya a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana canza karatun suratul juma'a da idza ja'a kal munafiqun wato sai ya karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko raka ta biyu kuma ya karanta halata ka hadithu da gashiya wato wannan shi ma ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annu'uman ibn bashir Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa ya rawaito haka daga ma'aiki alaihi salatu wassalam annu'uman yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين النعمان ابن بشير يتي مايكي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي ينايين كراتو أصلر إيدي ببادة كرما لكم صلر جمعة yana karanta waɗannan surorin guda biyu a raka ta farko yana karanta suratul a'la sabbi hisma rabbikal a'la a raka ta biyu yana karanta suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya an-nu'man ya ci gaba da cewa idan idi ya dace da ranar juma'a sai zamanto rana ɗaya ce idi na azumi ya faɗo ranar juma'a ko kuma idi na lai ya faɗo ranar juma'a irin wannan shekara ɗin to ma'aiki alaihi salatu wassalamu a duka raka'o'in guda hudu yana karanta waɗannan surori a idi yana karanta sabbi ismu rabbikal a'la a raka'a ta farko a raka'a ta biyu karanta hal ataka sannan kuma a juma'a yana karanta sabbi ismu rabbikal a'la a raka'a ta farko a raka'a ta biyu yana karanta hal ataka hadithul ghashiya wani hadithin shi ma al'imamun muslim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fitar da shi a cikin littafinsa wato waɗannan su ne a yanayin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake sallatar juma'a su ne surorin da ma'aiki yake karantawa a sallar juma'a za mu ga kana da kwai salatatu ahwal kana da kwai halaye guda uku ko salatatu anwa kana da kwai nau'i guda uku mun gane da kyau nau'i na farko aljumu'a wal munafiqun ya tabbata cikin hadisin ibnu abi rafi nau'i na biyu aljumu'a wa hal ataka hadithul ghashiya ya tabbata cikin hadisin an-nu'man ibnu bashir nau'i na uku sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya ya tabbata shi ma cikin hadithin an-nu'man ibn bashir mun gane da kyau to wannan shine abinda ma'aiki alayhi salatu ya kasance yana karantawa idan bawan Allah musulmi ya ɗauka ya karanta waɗannan surorin ya yi koyi da ma'aiki alayhi salatu wassalam haka kuma idan ya ɗauki waɗansu surori ba waɗannan ba ya karanta ya bar abin da ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya karanta amma sallar shi ta yi saboda Allah ta'ala ce faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani wannan kowace sallah abubuwan da ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya karanta sahabbai sun rawaito mana idan mutum bai karanta su ba za a ce sallar shi ta yi ba ta yi ba sallar shi ta yi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana karantawa ne bi qadaril haja kamar yadda za mu gani waɗansu lokutan yu ɗauyil wani lokacin kuma yu kassir wani lokacin ya tsawaita wani lokacin ya gajarta sai kuma magana ta gaba ya ce salatul idain sallar idi guda biyu ta azumi da talayya babbar sallah da karama kana sallallahu alaihi wasallam ya ƙirau a hayanin fil'ula sabbi hisma rabbikal a'la wa fil'ukhra hal a taka hadithul rashiya malam ya ce waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a raka'a ta farko ta sallar idi karama da sallar idi babba yana yin karatu da suratul a'la yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka raka ta karshe ta biyu yana karanta hal ataka hadithul ghashiya to wannan zamu ga shine hadithin da na an-nu'man ibn bashir wanda muka karanta shi a salatul juma'a wanda nu'man yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil idaini wa fil juma'ati sabbihi suma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya mun gane yace kuma wa idajtama al-eid wal jumu'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aydan fi as-salatayn ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar idi guda biyu da sallar juma'a yana karanta sabbihi suma rabbikal a'la a raka ta farko a raka ta biyu yana karanta hal ataka hadithul ghashiya وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة to a waɗansu lokutan kuma a sallar idi guda biyu ta azumi da talayya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana karanta suratu qaf wal qur'anil majid yana karanta suratu qaf a raka ta farko a raka ta biyu kuma yana karanta suratul qamar iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar to wannan shi ma ya tabbata kamar yadda Ubaidullah ibn Abdullah ya rawaito hadisi yana cikin sahih Muslim Ubaidullah ibn Abdullah yace anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa'ala Aba Waqid al-Laythiyya radiyallahu anhu ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil adha wal fitr فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر عبيد الله ابن عبد الله ce hakika Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya tambayi Abu Waqid al-Laythi ya tambaye shi dangane da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu da shi a cikin idi karamar sallah da kuma idin babbar sallah sai abuwa ƙidinin laifi ya ce umar bin al-khabab ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin waɗannan salloli guda biyu na babbar sallah da karama yana yin karatu da ƙafuwar ƙur'anil majid da kuma iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar mun gane zai zama to wajen abin da ya shafi salatul idaini mara da kwai wato halaye guda biyu amma mutum ya karanta sabbihi suma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya duba da hadithin al-nu'man ibn bashir amma mutum ya karanta iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar a raka'a ta biyu a raka'a ta farko ya karanta ghaful qur'an al-majid duba da hadithin ubaidillah ibn abdullah wanda ya tabbatar mana da tambayar da Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yayi wa Abu Waqid al-Laythi wanda waɗannan hadisan dukkaninsu al'imamun muslim ya fitar da su a cikin littafinsa na'am sai kuma magana ta gaba ce salatul janazati sallar gawa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa a cikin sallar gawa malam yace as-sunnatu an yaqra'a fiha bi fatihatil kitab wa suratin wa yukhafitu fiha mukhafatatan ba'da takbiratil ula wato sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da sallar gawa shine an yaqra'a fiha me sallar gawa yayi karatu fiha a cikin sallar gawarsa ya karanta fatihatul kitab ya karanta suratul fatiha ya karanta alhamdu bayan yayi kabbara ta farko to fatiha ake karantawa wa suratin da kuma sura mun gane raka a kabbara ta farko saboda kabarbari guda hudu ne ake ko ya tabbata ana yin kabarbari guda hudu kamar yanda zamu ga cewa hadisai sun tabbatar da haka irin hadisin abu huraira wanda yana cikin sunan ya tabbatar da haka sannan kuma hadisin zaid ibn thabit shi ma ya tabbatar da haka sannan kuma hadisin sahal ibn hunayf wanda yana cikin sahih bukhari shi ma ya tabbatar da haka wajen abin da ya shafi ana yin kabarbari guda hudu sannan kuma ya tabbata ana yin kabarbari guda biyar kamar yadda shi zaidubul sabit din yayi kabarbari guda biyar sai ce kuma kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yukabbiruha gane da kyau abdurrahman ibnu abi layla yace kana zaidun yukabbiru ala janaizina arba'an wa kabbara ala janazatin khamsan fa qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yukabbiruha wanda yana cikin sahih muslim yace abdurrahman ibnu abi layla yace zaid ibn thabit ya kasance yana yi wa gawewaki namu kabarbari guda hudu shine limami in yazo sallar gawa yana yin kabbara hudu sai ya sallame to wata gawa sai mata kabarbari guda biyar sai ya ce hakan din ma'aiki yana yi to haka kuma ma'akin ibn yasar kamar yadda yana cikin sahih bukhari yace ali ibn abi talib yayi sallah ga sahal ibn hunayf sai mai kabarbari guda biyar aka tambaye shi ya ce innahu shahida badar ya halarci yakin badar akwai bukatar a dora mai addu'a sama da yadda ake yi wa sauran gama gari na sahabbai da sauran jama'a ban gane da kyau ya tabbata sai kuma kabarbari guda tara ina ga shi ma ya tabbata amma dai la astahdir ba zan iya halartowa cikin wani littafi kabarbari guda tara suka tabbata ba amma dai kabarbari guda biyar sun tabbata da kuma kabarbari guda hudu wanda wana ina tuna da su gane da kyau to a kabbara ta farko idan mutum yayi abin da yake karantawa zai karanta fatiha alhamdu zai karanta saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim hadithin ubada ibn samit ce la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab wanda wannan sallah din ta shafi ta sallar gawa sannan kuma ga hadithin wato ɓalha wanda yana cikin sayar bukhari ɓalha ya ce na tambaya abdullahi ɗan abbas game da abin da ya shafi ya ce sallaitu khalfabi ne abbasin ala janazatin faƙara a fi haɓi fatiyatul kitab faƙala li ya'lamu annaha sunna ya ce na yi sallah ta gawa a bayan abdullahi ɗan abbas sai ya karanta fatihatul kitab bayan ya gama sallah din sai ya ce dan mutane su san cewa karanta tan sunna ne ta ma'aiki alaihi salatu wassalam mun gane da kyau sallar gawa a kabbara ta farko ana karanta suratul fatiha kuma za a ƙara sura idan mutum yana so zai ƙara sura idan bai ƙara sura ba ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam misali hadisin talha din ya tabbatar da cewa fatiha ake takaita a kanta sannan kuma akwai waɗanda suka tabbatar da cewa ana ƙarawa akan fatiha din shi yasa zamu ga idan ka sauka ƙasa zamu ga albani yayi magana akan cewa yace bukhari da abu dawuda da nasa'i da ibn al-jarud wato suka rawaito wannan hadisi yace walaysati ziyadatu shazatan kama za'ama tuwaijiri wato az-ziyaratu ƙarin sura ba shaza bace shaza shine wato mukhalafatu thiqa man huwa awthaqu minhu imma fil adadi aw fi sifa aw fil hifz kamar yadda malamai suka faɗa to yace ƙarin karatun sura akan fatiha a kabbara ta farko bayan kabbara ta farko yace wannan ba shazi bane ba shaza bace kamar yadda al-imamu tuwaijiri tuwaijiri babban malamin hadisi ne wanda shi ma sun yi zamani ɗaya da albani kamar yadda ya faɗa ya ce unzuril muqaddima ka leƙa cikin muqaddima ta wannan littafin na safa ta 28 wato za ga can idan ka koma za ga ya kawo maka cewa wannan ziyada da yadda shi tuwaijiri ya tafi akai cewa mutum ɗaya ne ya kaɗe ta da shi da wannan ziyara ya ce ba haka bane albani ya kawo hanyoyi guda hudu kan cewa kuma kowace hanya ɗin hanya ce wanda take salima hanya ce kyakkyawa in ka koma can mukaddima ɗin za ka ga yanda albani ya tattauna a kai mun gane da kyau to a raka a bayan kabbara ta farko shi ake yi karatun fatiha kenan to bayan an yi kabbara ta biyu sai kuma a yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid sai kuma bayan an yi kabbara ta uku sai kuma a yi addu'a ga shi mamaci din magana da kyau a lokacin kuma za a yi addu'a ga shi mamaci din addu'a ga wanda ya mutu ya tabbata ta, hanyoyi da dama sigogi na addu'a wanda ya tabbata daga bakin ma'aiki ya tabbata cikin sayo muslim hadithin auf ibn malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce na yi sallar gawa a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai na haddace cikin addu'a da yake yi wa shi wannan mamaci yana Allahun magfir lahu wa rahamu wa afi wa afu anhu wa akrim nuzula wa wasi mudkhala wa basilu bil ma'i wa tharj wal barad wa naqdihi min al khataaya kama naqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa adkhilhu al janna واعظه من عذاب القبر أو من عذاب النار وفي رواة وقه فتنة القبر وعذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت wato auf ya ce na ji waɗannan gwalagwalai na addu'o'i suna fitowa daga bakin ma'aiki yana sallar gawa ga wani daga cikinmu ya ce har sai da na yi mangaren ina ma ma a ce ni ne na mutu mazala ke mu wannan addu'o'in masu tsada saboda yadda addu'o'in suke doke da ma'anoni masu tsada gane da kyau to wannan zaka iya yi wa mamaci wannan addu'a din kuma zaka iya mai wanda ta tabbata cikin sunan sunan abi dawuda da sauran wato kutubu sunan irin sauran littattafai na sunna hadisin abu huraira allahumma inna fulana ibn fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika wa qihi fitnatal qabri wa azabin nar innaka ahlul wafa'i wal hamd innaka anta al-ghafurur rahim au kama qala alaihi salatu wassalam wannan shi ma ya tabbata zaka iya yi wa wanda addu'a ga mamaci kenan sai kuma bayan ba'da takbiratir rabi'a bayan kabbara ta hudu to a wannan lokacin akwai waɗanda suke sallami a kai tsaye bayan an yi kabbara ta hudu kafin a yi addu'a akwai kuma waɗanda suke ɗan janta su yi addu'a to wannan lokacin kuma za ka yi addu'a ga musulmai ga baki ɗaya maza da mata yara da manya waɗanda suke nan da wanda ba sa nan da wanda suka rasu da waɗanda suke dare mun gane da kyau Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu da wannan shi ma ya tabbata cikin sunan abi dawuda hadithu abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi to ina ga waɗannan su ne abubuwan da ake karantawa a cikin wato sallar gawa kabbara ta farko fatiha ka ya sura kabbara bayan kabbara ta biyu salatin annabi bayan kabbara ta uku addu'a ga shi mamaci din idan baka haddace ba waccal baka haddace waccal ba zaka iya Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu hal imam yace Allahu akbar a kabbara bayan kabbara ta hudu sai ka raka Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina in baka haddace ta ba duka Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina har a gama sallama din an gane da kyau amma dai karatun fata ai mutum ba zai ce mai iya shi ba aka salata annabi ai mutum ba zai ce bai iya shi ba sai zaman to waɗannan guda guraren guda biyu su waɗannan zai amma daga na uku zuwa na hudu mutum zai iya Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu saboda haula hanu dandin dama abin da ake fata shine ka roka wa dan uwan naka gafara wanda ya rusu to kace Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simu dakhalahu wa ghaslu bil ba'i wa thalj wal barad ila nihayatiha zamu ga cewa karawa ne kake yi mun gane da kyau na'am tartilu liqira'ati wa tahsinu sauti biha sai kuma jeranta karatu daki daki idan mutum zai yi karatu yayi tartil wato ya ja shi da kyau yayi karatu da tartili sannan kuma ya kyautata muryar shi da karatu din ya zamanto yana kokarin ya kwatanta karatu mai kyau yanda shi kan shi zai ji daɗin karatu ɗin kala ya zamanto yana karatu goro-goro shi baya jin daɗin karatun saboda baya galmi a cikin karatun haka wanda yake sauraron shi baya jin galmin karatun saboda bai tsaya yi mai kyau ba mun gane to wannan matashiyar abin da malam zai tattauna a kai kenan wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama amarahu Allah ta'ala yurattilul qur'ana tartila ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi a cikin alqur'ani yana jeranta iya karatun alqur'ani iya jerantawa yana jeranta karatun alqur'ani iya jerantawa warattilul qur'ana tartila haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam fi bidayati suratul muzammil aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila wato ko kuma kai kari kan nisful layl ka jeranta karatun alqur'ani iya jerantawa to tartilu qira'atul qur'an wato shine ma'rifatu makharijul huruf walwaƙafi walibtida magana da kyau mutum ya san yadda zai fitar da haruffa ka san inda ake fitar da ba'un mimun sa'un jimun shinun sinun sadun da sauran huruf baki da ka koyi makharij mafita ta haruffa ka iya bambanta tsakankanin zalun zayun za'un za ka iya ganewa cewa wannan gurin in zayun ne ga yadda za ka faɗe shi in zalun ne ga yadda za ka faɗe shi in za'un ne ga yadda za ka faɗe ta ba za ka ce ba zalikar kitabu larai ba fi lokacin da ka ce zalikar kitabu ka fitar da zayun gurin zalun saboda zalikar kitabu zalun ne ba zayun ba ce mun gane da kyau to kaga wajen dora harafi a gurin wani zai iya bayar da ma'ana ta canza daga ma'ana mai kyau ta koma kishiyar mai kyau an gane to shi yasa ma'arifatu al-makharij yana taka rawar a zo a gani wajen karatu yayi kyau ya fita yanda ake so ya bayar da ma'anar da ake so a isar lokacin da ka zamanto baka bambancewa tsakankanin ainun da hamzatun sai ya zama to wani wurin ka mishi ainun maimakon kamai hamzatun wurin da ya kamata kamai hamzatun kamai ainun mun gane yanzu misali walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun lokacin da mutum ya zo ya ce bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ma'anar da yake doke da ita ta sha bambam da ma'anar da alqur'ani yake doke da ita in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna lokacin da kace in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna kaga ma'anar me ta sha bamban ma'anar da alkur'ani yake so ya isar sakon da yake so ya isar daban da kai kuma sakon da ka isar din daban mun gane da haka sai zamanto ma'rifatu makharijul huruf yana da mahimmanci sosai ga dukkan mai karatun alkur'ani da kuma alwaqf wal ibtida gurin da ya kamata ka tsaya da kuma inda zaka fara karatu saboda in ya zamanto mutum bai san ba alwaqf wal ibtida zai iya zamantowa ya alwaqf al qabih kuma ya tashi da gurin da ba shi da dadi mun gane sai ya zamanto ka san alwaqafu inda zaka tsaya ba a ko'ina ake tsayawa ba ba inda kawai ka ji daɗi ba ka kaso iska za ka tsaya kamar da kuma ba da ko'ina ake tashi ba mun gane kamar yadda ka sani in ka je ka ƙariya wace wacen ka da dare bayan da za a idan ka gaji kawai ka kwanta a baki akan kwalta ka ce za ka kwanta ka huta ana in waye maka ne ka san cewa daga mota ta zo ta ba gurin kwancin ka bane gurin huciyar ta ne in ma ka tashi da gudu ko kuma tabbata kanka mun gane da kyau to haka karatu yake ba ko'ina ake tsayawa ba sai ka tsaya inda ya dace kuma ka tashi daga inda ya dace amma in ya zama to ka ɗauki karatu ba tare da ka kwana inda ya dace ba ba tare da ka fara daga inda ya dace ba sai ya zama to ma'anar kullum gurguwa ce mun gane shi yasa wannan kuma idan za ka ɗauki alkur'ani min bi dace rana ce za ka yi ta ganin cewa irin wannan in ka tsaya akwai gurin da in ka tsaya waƙaf ɗin bai yi ba alwaƙaful kabih ne mun gane da kyau saboda ko kalmar da za ka faɗa ta gaba tana da tana da alaƙa da wanda take bayanta sai rubuto kuma kayi wakafi ana lokacin da mutum yake karatu misali mu ɗoki subhanallazi asra subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina to lokacin da mutum ya ce subhanallazi asra sai ya tsaya ana sai ya tashi bi abdihi laylan min almasjid alharam kaga lokacin da ya ce bi abdihi laylan ba'un jarun wa majrur muta'alliqun ma qablahu asra bi abdihi mun gane da kyau ba za ka tashi ba daga bi abdihi laylan saboda jari da majaruri ba a farawa da kai shi sai in ya zamanto ya bada ma'ana cikakkiya to sai ya zama to kaga idan ka tsaya a wani guri to ba za ka fara da kan wannan gurin da yake gaba sai ka dawo baya akwai kuma gurin da bai dace ka huce ta kanshi ba saboda idan ka huce kuma lolohi mun gane da kyau wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa samiul alim lokacin da kace wala yahzunka qawluhum wannan alwaqafu tam ne cikakke ne to in ka zo kana karatu sai ka ce wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an sai zaman to qawluhum innal izzata lillahi jami'an wala yahzunka ai kaga ba haka alqur'ani yake so ya isar ba mun gane to dan haka lokacin da mutum yake karatu ya zaman to yana tadabburi ya gane wannan gurin ya kamata an tsa wannan gurin ya kamata in huci wannan gurin kuma idan na tsaya a guri kaza to zan dawo da guri kaza ne a tafshi zai bada cikakkiyar ma'ana mun gane to mutum yana karatu ya zama yana da kwai wannan shi yasa wato ibn al-jazari yake cewa walaysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haram min waqfin wajab wala haram ghayru ma lahu sabab wato cikin alqur'ani ba waqfin da yake dole ne sannan kuma ba wanda yake haramu ne sai dai in yana da kwai sababi ba wanda yake zamantowa wajibi sai in ya zama akwai sababin da yake wajibta shi irin misali wala yahzunka qawluhum in ka ce ka fice mai sauraron ka zai iya ɗaukan ma'anar cewa qauluhum innal izzata lillahi jami'an kada ta bata maka reto amma qauluhum innal izzata lillahi jami'an ai haka ne dama ayabtahuna indahum al izza fa innal izzata lillahi jami'an to kaga ashe innal izzata lillahi jami'an wannan jumla ce musta'anafa sabuwa ba ta da alaka da qauluhum mun gane da kyau sai kuma wala haram ba wakafin da yake haramu ne sai dai ya zama to yana da kai sababi wanda yake nuna cewa idan kai tsaya a nan ɗin to za ka bayar da ma'ana wanda take mai muni shi yasa wajen fawailul lil musallin idan mutum zai tsaya a nan zai taka birki to kale ya zama to ya kwana a gurin lokacin da kace fawailu lil musallin kaga abinda mai saurare zai fahimta kana nufin cewa duk wani mai sallah bude na azaba ya tabbata a gare shi kaga in baka karasa ba gabar ba za ka isar da ma'anar da ta dace din ba sai ya zama to wanda yake jin larauci wanda ba musulmi ba zai ce to in dai haka ne masu sallah ma an ce azaba ta tabbata a gare su to menene amfanin sallar tasu to amma kana kara gaba sai ya zama to ta bayyana maka na a cikin shine ka zo da man'uta amma kuma baka zo da na a cikin su ba فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون sai da mun to masallata din ba wai kowane masallaci bane azaba take tabbata a gare shi sai wanda ya siffantu da wannan sifa wanda yake doke da wannan sifa to shine wanda azaba ta tabbata a gare shi alladina hum an salatihim sahuna alladina hum yurauna wa yamnauna almaun ngani la hazzan wala ajala wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yin karatu ne dalla-dalla a jere la hazzan ba da gaugawa ba wala ajala sannan kuma ba da sirde ba ba da zube ba ba gaugawa ba ba zube ba gane da kyau karatu ne yake daidai wa daida wanda ba huce gona da iri a cikin shi la ifrada wala tafriqa ba huce gona da iri sannan kuma ba takaitawa sai ya zamanto wasaqdi baina baina wa kana baina zalika qawama bal qira'atan mufassiratan harfan harfan wato bari dai karatu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama karatu ne wanda yake mai fassara maka junansa harafi bayan harafi shi yasa ta zance na ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda na Aisha radiyallahu anha tace kana kalamu rasulillahi sallallahu faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu zancen ma'aiki alaihi salatu wassalamu dalla dalla ne duk wanda ya ji magana shi zai fahimce ta shi yasa lokacin da mutum yake haddar sunna za ka ga idan ka haɗu da hadisi mai tsawo in dai maganar ma'aiki ce ba ka kokuwa da shan wahala wajen haddace ta saboda ka haɗu da hadisi mai tsawo wanda kuma labari na wani yake bayarwa ba maganar ma'aiki ba ce mu gane saboda shi kalamuhu kalaman faslan ya fahimu kullum masu yau haka lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake karatu karatunsa dalla-dalla ne ba rufe ba rufe a cikinsa komai yana fitowa daidai yadda ya dace hatta kana yurattilu surata hatta takuna adwala min adwala minha har dai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana jeranta karatun sura har dai wannan sura ɗin ta kasance ita ce mafi tsawo sama da wanda mata fi ta tsawo haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu a cikin sallah da kuma wajen sallah yana jeranta karatun sura hali ya zamanto ta fi ma wanda ta fi ta tsawo hatta ta kuna abuwala min abuwala min ha in kai za ka yi karatun wanda ta fi ta tsawo ma in kana karantawa za a ce wannan wanda maza Allah ya karanta ta fi ta tsawo mun gane mu ɗauki suratu alƙadar da suratul bayyana ko suratul ƙayyima wace ta fi tsawo bayyana ta fi alƙadar tsawo albayyana yana ga ta kusa biyun suratul ƙadar to ma'aiki alaihi salatu wassalam karatunsa yadda yake da ja da kuma bi a sannu-sannu da attuda yadda yake jan yadda zai ja suratu alƙadar wato za ka ce kamar ma ta fi suratul bayyana sau idan ka ji karatunsa wannan kuma hadithi na na hafsa wanda yana cikin sayo musulun na na hafsa ta ce ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhatihi qa'ida ta ce ma yake sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah ta nafila ba a zaune da ido na ban taba ganin sai na sallar nafila a garba ta ce hata kana qabla wafatihi bi amin فكان يصلي في سبحته قاعدا فكان يقرأ بالصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها أنا حفصة تيمايكي عليه الصلاة والسلام يا كسنتين ين كراتو ya kasance kafin ya rasu da shekara guda yana yin sallah ta nafila sallar dare yana yin ta a zaune ta ce ya kasance yana karanta sura ya jeranta karatunta daki-daki filla-filla har ta zamanto mafi tsawo saboda ma wanda ma ta fi ta tsawo da mun gane ku? wakana ya ƙul ma'aiki sallallahu alaihi wa'ali wasallam ya kasance yana fada yana cewa yi ƙwalu lissahibil ƙura'an wato ranar tashin alƙiyama za a fada ga wanda yake mabucin alƙur'ani ne ahlul ƙur'ani ahlul lahi wa khasatuhu wato za a fada ranar tashin alƙiyama ga mabucin alƙur'ani za a ce da shi ya karanta wartaƙi ka ƙara samun taraɗi ka ƙara samun hawa saman bayani kama warattil kama kunta turattilu fid duniya ka jeranta karatu irin yanda ka kasance kana jeranta shi a wannan gida na duniya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha ato hakika masaukinka iya inda karshen ayar da ka karanta ne idan aya goma ka sani ka haddace kai aiki da ita to iya waɗannan ayoyin guda goma idan ka karanta su za ka samu gida mai bayani hawa goma a aljanna idan aya ashirin ka haddace ka yi ƙoƙarin kiyayewa ma'anarsu ka yi ƙoƙarin yin aiki da su iya za ka samu gida mai bayani ashirin in mai ɗari in ka haddace suratul bakara daga farkonta har ƙarshenta ka yi ƙoƙari wajen ka nemi sanin ma'anarta da kuma yin aiki da abin da ka sani sai ya zama to ka samu baini mai hawa 285 ko da shida mun gane ya zama ka hada da suratu ali imran sai ya zama bainin naka ya kai wajen mai hawa 500 baini mai hawa 485 ko da shida in ka hada da suratun nisa sai ya zama to ya mafi 600 in ka hada da an'am da a'raf sai ya zama to kusan baini mai hawa dubu kake da kwai baini mai hawa dubu kake da kwai har da ma wani abu to kaga kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana haɗawa in ya zamanto hafiztal qur'ana sannan kuma ka yi ta ƙoƙari wajen ka san ma'anar alƙur'ani ɗin da kuma kiyayewa dokoki na Allah abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani kana ƙoƙari ka aiwatar abinda ya ce a nesanta kana gudashi sai ya zamanto ka samu baini mai hawa dubu shida da ɗari biyu da wani abu an gane ina ga waɗannan su ne adadin ayoyin alkur'ani ko dubu shida da ɗari biyu da goma sha wani abu da kuma sha wani abu sha wani abu kamar da wato saɓani na riwayat suna ba da waɗansu lokuta waɗansu gurin za a ga cewa dubu shida da ɗari biyu ko da sha hudu ne ta wani gurin kuma sama da haka na wani gurin sun ɗan rage da haka nan kaɗan to amma dai ko dubu shida ka samu bai ne mai hawa dubu shida yana gani a nijar dai ba lallai ba ne mu same shi ba lalai bane ba a afirka a same shi duka in mun ce ba a duniya ma duka ba lalai bane a samu baini mai hawa dubu shida mun gane a duniya ba lalai bane ka samu baini mai hawa dubu shida diya wace a wacenka za a ga baini mai hawa da yawa amma iya idan ka inda zai nuna maka bai huce a ce ko hawa ɗari hawa ɗari da hamsin hawa ɗari biyu amma ko mai dubu ba lalai bane ka samu a duniya to a aljanna za a ga waɗansu a can can can shi yasa lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin abu sa'id al-khudri ce inna ahlal jannati la yatara'una ahlul ghurafi kama tara'una al-kawkab ad-durriy al-ghabir fi al-ufuqi min al-mashriq aw al-maghrib litafadul ma bainahum sabai suka ce ya rasulullahi tilka manazilul anbiya la yablughuha ahadun ghayruhum zala ce wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin ce ai ba wai masaukin annabawa bane wannan ba annabawa ba yace ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa yace wato mutane ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzannai din mun gane to saboda farala ta mahaddacin alqur'ani za mu ga cewa mahaddacin alqur'ani yana da kai fadail amma lokacin da ya zama to shi mahaddaci din ya yi ƙoƙarin yin aiki da abin da ya haddace ɗin kar ya zamanto ƙaunin ne bila amali ga hadda a baki a zuci daga farko har ƙarshe amma kuma aikinsa baya gaskata cewa ya haddace ƙur'ani mun gane wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil maddi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana jan karatunsa wajen haruffa na maddi haruffan da ake jan su sune huruful maddi sune al-alif al-maddiya ko da wawu al-alifu as-sakina al-maftuhu ma qablaha والواو الساكن المضموم ما قبله والياء الساكنة المكسور ما قبلها wannan sune huruful maddi guda uku wanda kuma za mu ga cewa a cikin babe na nahwu kuma sune huruful illa mun gane wal wawu wal ya'u jami'an wal alif hunna huruful itilal al muktanif mun gane da kyau fal alifanu fihi ghayra al jazmi wa abd nasba wa abd nasba ma ka yad'u yarmi والرفع فيه ملوي وحذف جازما الثلاثة هن تقضي حكم اللازمة كما عند دان مالك يا فدا wato zamu ga cewa sune huruful maddi mun gane kamar yanda kamar yanda me me tufatul atfal me yake fada da waje abin da ya shafi huruful maddi na'am na'am نعم نعم حروف المد حروفها ثلاثة فعيها لللفظ واي وهي في نوحيها أنا قال هكا يفرقوا نعم شين يتي حروف المد توجن حروف المد فيمد بسم الله Allah salama yana jan bismillahi yana ce bismillahi baya ce bismillahi kada ka ce bismillahi lokacin da ka ce bismillahi to baka baka wannan ba bismillahi bismillahi wa yamuddu rahman sannan kuma yana jan ar-rahman bismillahir rahmanir rahim wa ya muddu arrahim sannan kuma yana jan arrahim bismillahirrahmanirrahim wa nadid da kuma nadid mun gane wato nadid wa amsaliha da makamanciyarsu da makamantansu irin iqab ta'lamun an gane da kyau qadir wato zaka ja wawun ka ja ya'un ka ja alifun yanda yanda ya kamata yanda yanda akwai gurin da zai zama to ardul sukun akwai kuma gurin da zai zama to dabi'i to za ka kallata ne da kyau yanda zaka ja shi nadid kamar yanda ya zo shi cikin suratu qaf ko na'am وزينا السماء الدنيا yake cewa wal arda madadnaha wa laqina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan wa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid man gane da kyau wan nakhla ba daban لها طلع نضيد وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسانتي yana tsayawa yana taka birki akan ƙarshen ayoyi baya sadar da wata aya da ƴar uwarta kamar yadda bayanin hakan din ya gabata a baya gane da kyau ma'aiki alayhi salatu wassalamu idan ya zo ƙarshen aya yana tsayawa a kanta baya yin wasu da wata aya cikin wata ya shigar da ita cikin wata wa kana ahyanan yurajji'u sautahu kama fa'ala yawma fathi makkata wa huwa ala naqatihi yaqra'u surata al-fathi qira'atan layyinatan وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا wato a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yurajji'u sautahu yana kokkoma muryarsa yana yin tarji'i yana kokkoma muryarsa ya dan mata raurawa tana dan raurawa kadan kadan irin yanda idan mutum yana karatu kuma yana cikin yanayi na jin sanyi mun gane yanda za a ga cewa bakinsa yana dan karkarwa to ma'aiki alaihi salatu wassalam a waɗansu lokutan yana yin hakanan kama fa'ala yawma fathi makkata kamar yadda ya aikata hakan din a ranar budewa makka huwa ala naqatihi yana saman taguwarsa ya qara'u suratul fathi yana karanta suratul fathi qira'atan layyinatan karatu wanda yake tattausa shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki al-ataki abu bistam magana kyau shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki abu bistam shi ya jiyo hadithin daga wajen muawiya ibn qurra shi kuma muawiya sai ya jiyo daga wajen malaminsa abdullahi ibn mughaffal abdullahi ibn mughaffal yace naga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ranar da aka bude birnin makka ta koma gari na musulmai madala yana saman tagoshi yana karanta suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina karatu wanda yake tattafsa yana karanta ta karatu wanda yake tattafsa to abdullahi ibn mughaffal wanda ya ga ma'aiki yana karatun yana tarji'i din ya ce hakika abdullabin mughaffal ya hakaito mana tarji'ahu haka za tarji'in da ma'aiki alayhi salatu wassalam yake kamar haka a a a mun gane irin yanzu cikin masu karatu zaka ga akwai wanda karatun shi yake dan hawa yana sauka yana dan hawa yana sauka cikin karatun shi yanzu ka doka mahirul mahirul mu'aqqili mahirul mu'aqqili in kana sauraron karatun shi zaka ji da dan irin wannan rawarawa din nan kadan don lokacin ya sauka lokacin ya hau to cikin ƙura'u za ka yi za ka samu akwai irin waɗannan wanda suke irin wannan murya da to in ya zama to mutum Allah ta'ala ya hore mishi ya irin wannan ba wai takallufi ba kada ya kallafa wa kanshi sai ya sai ya irin wannan amma dai in Allah ya hore mai irin wannan ya hau ya sauka tana hawa tana sauka to wannan irin muryar ma'aiki kenan wanda ya talaral fatu maka mun gane gashi nan a ƙasa ya ce na'am ina ba kamata a ce mun ɗauka minat tarjiyi lamba ta bakwai za mu ɗauka ko kuma mu ɗauki lamba ta tara ƙalal hafiz na'am malam zai da ya adalci mana kuma tawo قال الحافظ الحافظ ابن حجر الأسقلاني الله تعالى يجي kansa da rahama a cikin sharhin wannan hadisi cikin fatul bari yace abinda ake nufi da at-tarji yace huwa taqarubu durud al-harakat fi al-qira'ati shine kusantar nau'i nau na na su ne kusantar nau'i-nau'i na harakat harakoki cikin karatu irin yadda haraka mai wasali sama da mai rufa da mai wasali ƙasa ko wa asuluhu at-tardid asalinsa shine kokkomawa wa tarji'u saut da kuma kokkoma murya tardiduhu wa tarji'u saut abinda ake nufi da tarji'u saut kokkoma murya shine tardiduhu bilhalƙi wato kokkomasa da makogoro wa ƙwalar munawi abdurra'uf al-munawi allah ta'ala jikansa da rahama ya ce wa zalika yansha'u ghaliban an arihiyatin wan bisadin to hakan din yana faruwa a yawancin lokuta saboda mutum ya samu hutu da kuma kwanciyar hankali wal mustafa sallallahu alaihi wasallama hasala lahu min zalika hazzun wafirun yawmal fati yace farin jakada sallallahu alaihi wasallama hakan din ya tabbata a gare shi ranar tashi ranar wato budewa birnin makka rabo wanda yake cikakke ga kwanciyar hankali da kuma hutu saboda Allah ta'ala ya bashi nasara wajen garin makka ta zamanto gari na musulmi sai zama to hakan din yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma jin daɗi to sai hakan din ya bani wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi qala al-hafiz fi shari'a qawli a a a wato al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin sharhin maganar da ya ta cewa a a a din nan bi hamzatin maftuhatin da alhamza wanda take mai wasali sama ba'daha alifun sakinatun bayan wannan alhamza din kuma alifi wanda yake daurare a thumma hamzatin ukhra sannan kuma alhamza wanda take ta daba wani kalar shaihu aliyu alƙari wato ali mulla alƙari ya ciro mithlahu kwata makacin wannan magana din ana ghairi alhafizi daga wani alhafiz ibn hajar al-asqalani na'am thumma qala wal azharu annaha thalathu alifatin mamdudatin sannan kuma sai ya ce mabayyanin zance wato alifi guda uku ne waɗanda kuma kowanne ana jansa a a a gane to anan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan wa kana ya'muru bi tahsini sauti bil qur'an abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk